إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين جزاكم الله خيرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya kadara tattaruwarmu a wannan anguwar mai albarka ta haro banda a wannan masallacin mai albarka na masjid as-siddiq ko bukhari a sunan mama na ne ashe ما شاء الله a, nurun ala nur kenan Uh, da farko dai mun saurari muhadara mai gamsarwa wadda take tana ƙara ma mutum ƙwarin gwiwa na bin iyayensa daga malaminmu alhafiz adam hafizahullahu ta'ala أمين da shi da alhafiz uh, muhammad ibrahim uh, yan uwa masu girma na yi farin ciki sosai da na samu kaina a wannan wurin abin da ya sani farin ciki kuma shine na zo ina ganin abokaina ga sunan matasa kuma aka yi daidai maudu'in ya shahe su ne kai tsaye ko da yake ba su kaɗai ya shafa ba kuma wannan maudu'in ya zo daidai lokaci wanda suka yi wannan gayyatar su kuma suka sa wannan maudu'in ni sai in ce na farko ni suka fara faranta marai domin kamin wannan gayyatar ta zo na samu tambayoyi masu yawa a watanni da suka gabata da kwanaki da suka gabata daga da yawa daga cikin matasa masu neman in ba su shawarwari don saboda suna hwama da matsala ta ƙarhin sha'awa matsala, matsala wadda za ta iya kai su ga zina kai akwai ma wanda suka ce mini malam wallahi ni allah ya jarabce ni da yawan zinace zinace ka mini ka bani shawara da bakin su suke faɗin wannan akwai wanda na san su akwai wanda kuma daga nesa ne suke tambaya ta in ba su shawara to yanzu kun ga wannan muhadarar idan muka yi ta ta wadatar duk wanda ya ce in ba shi shawara sai in ɗauki wannan wa'azin da muka yi in yi min in tura mishi yan uwa masu girma a maudu'in mu shine kaifa yaqi shabu nafsahu min alwuqu'i fi fahishati zina ya matashi zai iya kare kansa daga fadawa a cikin alfasha ta zina wani zai iya cewa kai ni ban ma tsammani in yi zina to zan iya gaya muku fa kusan kowa yana zina kowa na ce in ba ka yi ba so ɗai in ba ka yi ba so goma to ka yi sau uku ko so biyar akwai wanda ma kullum sai ya yi ta wani ma yanzu haka ana wurin wa'azin nan ma ya yi zina a kun yi mamaki ne yanzu yanzu nan muna nan zamana an samu wani ya yi zina na tabbata da sai an samu haka dan yanzu da muke akwai wanda ya buɗe salula ya shiga facebook yana cikin kallo ya ga an nuno wata masha Allah ah? to zina ya yi ba ni na faɗi ba kuma wa ya faɗi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zina kala biyu ce akwai azinal haƙiƙi sannan kuma akwai azinal majazi zina ta asali zina wadda ba ta asali ba wace ce ake ce ma zina ta asali ita ce wadda muka sani wadda za a samu namiji ya yi turmi da taɓarya da shi da wata mata wadda ba matarsa ba an san turmi da taɓarya ko ya yi alƙalami da taddawa da shi da wata mata har yanzu ba ku gane ba ko ina ji akwai zabar ma da sai mun fassara musu ba ka san da turmi da taɓarya suke yi ba a an gane ko to in suka yi haka ba matarka ba kai haka da ita shi ake ce ma zina ko kuma alƙalami da taddawa wannan shi ake ce ma zina ta asali wadda aka sani sai zina almajazi nau'in zina ta biyu ita kuma ita ce wadda ba zina ba ce asali amma ana ce mata zina shi kuma wannan ya zo a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah kataba libni adam hazzuhu min zina Allah madaukakin sarki kowace gaba yana rubuta mata rabonta na zina daga cikin gabobin ɗan adam sai manzon Allah ya ce zina la'ayin annasar zinar idanu shine kallo da za ta yi sai ce wa zinal yadu wa zinal yadi albatashu zinar hannuwa shine tabawa da za ta yi wa zinar rijil almashi shi kuma zinar kawahu tahiya da za ta yi zuwa ga wannan alfashar wannan hadisi hadisi ne wanda yake ingantacce al'imamu ahmad ya rawaito su a cikin musnad nasa bayan shi kuma akwai wasu riwayu wanda suka yi kama da wannan a takaice kenan da na ce nan zamne akwai wanda ya zina na yi gaskiya ko ban yi gaskiya ba na yi gaskiya ko ban yi gaskiya ba na yi gaskiya don akwai masu buɗe facebook shi ta kallon mata to kenan uwa masu girma wannan sai ya nuna ashe wannan maudu'in bai shahi kawai masu zina waccan ba hatta wanda suke karamar zina su ma ya shahe su ‘yan uwa masu girma zina babban laifi ne zina ɗai ne daga cikin manyan laihuhuka wanda allah maɗaukakin sarki ya yi alkawalin narko na azaba ga wanda yake yinsa zina siffa ce ta mutanen banza allah ya raba mu daga cikinsu alkur'ani allahu subhanahu wa ta'ala lokacin da yake bayanin mutanen kirki سيكي توا والذين لا يدعون مع الله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب العذاب يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا جزاكم الله خير نعم جزاكم الله خير wannan ayar zamu bi ka bashin ta haka shi zaka kawo na ita insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala yake siffanta mutanen kirki ce walladina la yad'una ma'a Allah ilahan akhara sune waɗanda ba sa bautawa tare da wani Allah ba sa bauta su hada Allah da wani a ciki والذين لا يدعون مع الله إلها آخر نبيكما ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق باسا كسن كي ولا يزنون سنكما باسا ينزنا to ga matso ga abin tsoron sai Allah ya ce wa man yaf'al dhalika yalqa athama duk wanda ya dai daga cikin waɗannan ayyukan ko gaba ɗayan su yalqa athama to zai haɗu da wata bu- da wata babbar ukuba sai Allah ya ce yudha'af lahu al'adabu yawm al-qiyama za a linka masa azaba a ranar tashin alkiyama wa yakhludu fihi muhana kuma ya dawwama a cikin wannan azabar yana kaskantacce ashe wa'idi alkawali sakamako ƙarshe na mazinaci shine wuta idan har bai tuba ba yana yin wannan zinar zina girmanta yasa Allah maɗaukakin sarki ya jera ta a cikin wannan ayar da manyan-manyan laifuka malumai sun yi ittifaki babu laihin da ya kai shirka girma laihin da ke biyo ma shirka wajen girma shine kisa to a wannan ayar sai suka ce to wannan yana nuna ashe laihin da ya kowanne girma bayan shirka da kisa shine zina idan kuka lura allahu subhanahu wa ta'ala babu laihin da ya hukunta in mutum ya yi sa kisa za a yi masa kashe shi za a yi bayan kisa da kuma barin addini in ba mi ba in ba zina ba kamar yadda manzon Allah yake cewa la yahillu damu mri'in muslimin illa bi thalathin baya halatta a musulunci a zub da jinin wani musulmi in ba da dalilin ɗaya daga cikin abubuwa guda uku ba daga cikin su wasayyibu zani wanda ya taɓa yin aure kuma ya yi zina ka san ko duk abin da aka ce in kai za a kashe ka alama ce ta wannan abin yana da mi alama ce ta wannan abin yana da girma yana da muni a wajen allah maɗaukakin sarki ya zo a hadisi mai tsoratarwa manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokacin da aka je da shi a wuta ana nunnuna masa nau'in azabobin da ake ma mutane a wata riwayar masu malamai suna cewa wannan azabar ce wadda ake musu a kabari ba ma wai ta wuta ba wasu malamai suna ga a ta wuta ce al'ahammu dai manzon Allah yana biyowa ana nuna masa nau'in azabar da ake ma mutane masu lauhi- laihi daban-daban manzon Allah ya ce sai muka biyo a wajen wani abu mai kamar bukka an san bukka ko samanta a tsoke ke kasanta a faɗaɗe sannan kuma akwai birguna a kasanta to mazu Allah ya ce wannan bukar kasanta ga wuta tana balbala tana ci sannan mazu Allah ya ce ya ji wani irin sauti wani irin ƙara yana tashi sannan da wani irin wari wanda ashaddu minal marahid ma'ana warin da yake hutowa daga wannan bukkar ya hi warin banɗaki ma'ana ya hi warin kashi wari sannan kuma da ya leƙa sai ya ga wasu mutane ne ga sunan mata da maza zindir a wata riwayar ma an ɗaure al'aurarsu al'aurar an ɗaure ta suna sama kai yana ƙasa wuta na tasowa daga ƙasa idan wutar ta taso sai su yi ihu su yi sama su ƙara komowa haka ake ta musu haka ake ta musu sai manzon Allah ya ce manhum ya jibril man ha'ula ya jibril su wane ne wanda ake ma wannan narkon azabar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mala'ika jibril ya ce masa humuz zunatu waz zawani su ne matan da suke zina da mazan da suke yin zina yana daga cikin alamar mazinata a ranar tashin alkiyama za su tashi suna wari za su tashi suna wari kamar buddari an san buddari ko wani abu ne wanda shi ko da yaushe wari yake to sun mahi buddari wari da kashi mutum da wari a ranar tashin alkiyama to mazinata ne munin abin da yasa munin abin da suke yi yasa Allah madaukakin sarki ya siffanta su da wari ya siffanta su da wannan kazantar in uwa masu girma ashe wannan yake nuna mana zina ba karamin laihi bane a wajen Allah madaukakin sarki zina dalilin ta yasa aka ce in kana yi to bai ma halatta ba a baka mutumniyar kirki Allah ya ce azzani la yankihu الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين jazakumullahu khairan la ilaha illallah kai kana takamar kai musulmi ne dalilin zinar da kake yi Allah maɗaukakin sarki ya haɗa ka da mushiriki ma'ana mazinaci bai dace ba bai halatta ba ya auri mata wadda take ba mazinaciya ba manzon Allah ya ce azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika mazinaci wadda ta dace da shi ita ce a bikiyarsa mazinaciya ko kuma mushiriki haka ita ma mazinaciya wanda ya dace da ita shine mazinaci la ilaha illallah in uwa masu girma idan muka tashi bayanin sharrin da yake tattare da zina lokaci ba zai ɗoke mu ba sai mu kwashe wannan lokacin gaba ɗaya mu kai al'ahammu ba me al'ahammu shine bayanin kaifa ya kashabu nafsahu min alwuqu'i fi zina ya matashi zai ya kare kansa daga fadawa a cikin zina a wannan wurin ina da shawarori kusan shawarorin da suka tasamma ashirin amma na tabbata da lokaci ba zai isa mu kawo wannan shawarorin ba za mu kawo abin da ya sauwaka shawara ta farko daga cikin shawarorin da za su taimaka muku a wajen tseratar da kawunanku daga zina shine istishaaru muraqabatallahi ta'ala shine mu rika jin mu rika tunanin Allah maɗaukakin sarki yana ganin mu shine al-muraqaba a duk lokacin da ka samu kanka sha'awa ta taso maka kana so ka je ka yi zina ko kuma kana so ka buɗe salularka don kallon pornography domin shi ma wannan nau'i ne na zina to ka tuna da cewa wa yana ganinka allah maɗaukakin sarki yana ganinka allahu subhanahu wa ta'ala yake cewa alam tara anna allaha ya'lamu ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم جزاكم الله خيرا الله سبحانه وتعالى yake cewa wai baka san da cewa ba Allah ya san abin da yake a cikin sama da abin da yake a cikin ƙasa babu mutum biyu da za su kasance face Allah ne na uku hudu face Allah ne na biyar shidda face Allah ne na bakwai kai ƙasa ga haka ko sama ga haka Allah yana tare da su Allah masanin gaba ɗayan komai ne lokacin da kenan kake zamne kake tunanin ka jawo wata yarinya ka sa a ɗaki ko kuma kake tunanin kai abin da muka faɗi a can farko na kallon abin da yake haramun to ka tuna da cewa Allah maɗaukakin sarki yana ganin ka ya kamata a ciko ka ji kumiyar Allah maɗaukakin sarki shi yasa al-imamul qahtani rahimahullahu ta'ala ya wani waƙe yake cewa وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني yace lokacin da ka samu kanka kai kadai a cikin duhun dare rayuwarka tana so ka yi wani sabon Allah to ka ce mata wanda ya halicci dare yana ganina don haka ka ji kumiyarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya muna nau'in mutane guda bakwai da za a sa su a cikin inuwal ar'arshi a ran tashin alkiyama daga cikinsu manzon Allah ya ce wa rajulun da'atuhum ra'atan zata da'atuhum ra'atun zata mansabin wa jamalin faqala inni akhafu Allah da mutunan da wata mata ta nemi yayi zina da ita sai kuma matar ma'abociya kyawu da matsayi ma sun keɓanta ta nemi yana da dama ya yi ba tare da kowa ya gansu ba amma sai ya ce mata ni ina tsoron allah maɗaukakin sarki dalilin wannan manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai sha wannan ranar ta ranar tashi alkiyama da za a kawo ba a kusan kanun mutane har kwakwalwarsu tana tafarfasa alaramma allah ya saka masa da alkhairi dama faƙihi ne kun ga da ya tashi buɗe karatu sai ya buɗe muna da ayoyin da suka yi bayani irin wannan matsalar Allah ya saka masa da alkhairi yan uwa masu girma a duk lokacin da ka ji tsoron Allah dalilin tsoron Allah maɗaukakin sarki ka fasa yin zina ko kallon abin da yake haramun za ka ga Allah maɗaukakin sarki yana saka maka da alkhairi ya zo a cikin littafin hilyatul auliya labarin wani mutum da ake ce ma ashabul miski wasu suna ce masa khalidul miski labarinsa akwai birgewa matashi ne wanda ya taso maraya baya da kowa iyayensa sun rasu to sai ya kasance shi ke kula da kansa to Allah ya yi sa mutum ne mai kyawo kaman kalashe to sai ya kasance aikinsa shine tallar tufafi yana kewayawa a kwararo-kwararo yana tallar tufafi don ya samu abin da zai ci kuma ya kasance mutumin kirki ne to sai wata mata ta shagaltu da shi ma'ana ya kasance ita tana son sa kuma ga ta matar aure yanzu ya za ta yi ita ta samu wata alaka ta zina tare da shi ta san da in ta tunkare shi ba zai yarda ba to wata ran ya biyo a anguwarsu da tufafi sai ta ce masa tana so ta sai kaya ya ce to bismillah ta ce a'a ai diyana ne zan sai ma kuma suna cikin gida kenan sai ka shigo a cikin gida don in gwada musu kayan in ga in sun yi musu ya ce to ba laihi tana yana shiga a cikin gida sai ta kulle gida ta kulle kohohi babu inda kuma zai iya tsallakawa yace lahiya tace wallahi ina son ka yace subhanallah ke ba matar aure bace tace eh amma ina so ka biya mini bukata yace ni ina tsoron Allah ba zan yi haka ba yayi tai mata wa'azi yayi tai mata wa'azi amma sai zamanto aikin banza wai tura agwagwarwa wa'azin komi bai masa bai mata tasiri ba ta ce sai ka ƙara shan ayoyinka da hadisai ni dai ka ƙare ka biya min bukatata yayyayi ta ƙiya a wannan lokacin sai ya ce mata to ba matsala na yarda zan biya miki bukatar ki amma ki bani dama in shiga ban ɗaki don saboda in shirya da kyau in watsa ruwa tun da kin ga yawo nake yi na yi zuwa ina ɗan wari ba za mu ji daɗin yadda ya kamata ba an kun dai gane ko sai ya shiga ban ɗaki yana shiga ban ɗaki sai ya hoshe da kuka yana a cikin zuciyarsa ya Allah ka huda ni daga daga makircin wannan matar yanzu kai tsaye abin da ya zo masa a kai shine bari ya buɗe salangar ya kwaso tutu ya sha hama jikinsa ya buɗe salangar ya kwaso tutu kashin da ke a cikin salangar duk ya shahe jikinsa da shi yana hitowa wannan matar sai ta ji wari ai ba ta yiwuwa kun san akwai abubuwan da in suka samu alaka kwanciya ba ka yi da mace ko mace ba ta yi da kai daga ciki akwai wari da ta ji wannan irin warin sai ta liƙe hanci ta ce ta ka bani wuri ta buɗe mishi ko haya hota yana hota mutane suka gansa ya aka yi me ya same ka hakan ga ya dai kyale su ya tahi ya koma gida ya je wanka a wannan labarin sai aka ce daga wannan ranar bayan ya yi wannan wankan Allah maɗaukakin sarki ya sabko masa da ƙamshi kamar ƙamshin almiski duk inda ya biya ana jin ƙamshi wannan warin ya juye ya koma me ya koma ƙamshi dalilin mi dalilin tsoron Allah maɗaukakin sarki da ya ji na karye alfasha shi yasa ake ce masa ashabul miski ko khalidul miski ƴan uwa masu girma mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki a duk lokacin da muka so yin alfasha mu tuna Allah maɗaukakin sarki yana ganin mu a lokacin da ka so yin alfasha ka tuna abin da za ka yi alfasha da shi wa ya yi maka shi allah maɗaukakin sarki ya maka shi idanun da za ka kallon wannan matar hannuwan da za ka kama ta da su al'aurar da za ka sa a cikin tata ka tuna wa ya maka wannan abin allah maɗaukakin sarki ya maka kuma ni'ima ce ya maka wa shukuru ala al'ata'i allah ta'asi bihi man a'taka ita kuma godiya akan ni'imar da Allah ya maka shine kada ka sanya wannan ni'imar a cikin sabon Allah maɗaukakin sarki ka tuna idanun da kake kallon wannan matar da zaka yi zina da ita Allah yana iya ɗauke su hannun nan da zaka taɓe ta Allah yana iya cire sa al'aura nan da zaka sa a cikin ta Allah yana iya cire ta wannan yanzu maka akai ashe lokacin da kai zina to kamar ka yi ma Allah godiyar maye ne kuma kamar ka ci amanar Allah ne ya zo a hadisi a ƙarƙashin faɗin Allah maɗaukakin sarki inna sama wal basara ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا jazakumullahu khairan a karkashin tafsirin wannan ayar al-imam abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhu yake cewa awwalu ma khalaqa Allah min al-insani farjahu farkon abin da Allah ya halitta daga dan adam shine al'aurar sa farjinsa faqala sai Allah yace hadhihi amanatun istawda'tukaha wannan amana ce na baka falfarju amana sai abdullahi bin amur ya ce don haka farji al'aurar da allah ya baka amana ce ya baka zai tambayi ka akanta ina ka sanya ta sai ya ce ainu amana su ma idanun da allah ya baka amana ce allah zai tambayi ka ina ka sa su me ka kalla da su wal yadu amana haka su ma hannuwa amana ce allah zai tambayi ka me ka taba da su yan mata kai ta tabi idanun yan mata kai ta kallo ko alkur'ani kai kallo ko abin da ya dace kai kallo sai ce wala dina liman la amanata la kuma ko babu addini ga dukkanin wanda baya da amana don haka lokacin da kake so ka yi zina ka tuna ni- ka tuna wa'annan abun da za ka yi zina da su ni'ima ce Allah ya maka godiya ko akan ni'ima shine kada ka saba ma Allah da wannan abun nawa ne suke gani a da amma da ƙarshe Allah ya ɗauke ganin baka tunanin kai ma Allah zai yi maka haka nawa ne suna da al'aura daga baya Allah ya jarabce su al'aurar aka yanke ta wannan kuma zan zan iya cewa ni ga nauni ba shi yau ba akan wannan akwai wani abokinmu da yake ba mu labarin wani abokinsu da shi ko da yaushe ake hira shi dai sai ce ni sai in ba horon mace ba sai rijiya kuma mutum ne wanda yake fasiki tun bai yi aure ba ya san mata in an zamna ana hira sai ce a aini sai horon mace in ba horon mace ba sai rijiya na wasu da suke cewa horon mace ko da mai ya ce to can ta canye ka haka ko aka yi aka zo ya kare fasikancinsa ya jima bai yi aure ba sai gashi ya samu irin wanda yake so horar mace da ƙarshe ko wannan matar zarginsa da take yi da yana lalata da wasu mata a waje ta sa wata ran yana kwana ta ɗubu ruwan zahi masu zahi yana kwana dama bai kwana da riga sai ɗan wando ɗan ƙarami ta ɗubu wannan ruwan zahin ta zuba masa akan al'aura al'aurar da ta lalace ta bar aiki kenan la ilaha illallah muhammadun rasulullah nawa ne kuke gani a bidiyo ga sunan matansu sun yanke musu al'aura kai ma baka tunanin dalilin wannan allah zai iya jarabtar ka da wannan wannan shine kenan yan uwa masu girma yana daga cikin hanyoyin da za mu bi don kare kanmu daga zina shine raddul basari rintse ganinmu allahu subhanahu wa ta'ala yake cewa kullil mu'minina قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون jazakumullahu khairan Allahu subhanahu wa ta'ala yake yace ka ce ma mumunai su rintse ganin su kuma su kare farjin su wannan shi yahi tsakaka a gare su dalilin sabkar wannan ayar shine kamar da malaman tafsiri suka tabbatar wani bawan Allah ne ke tahi akan hanya sai suka yi ido hudu da wata mata matar kuma mai kyawu sai ta bige shi an yi ido hudu kuma ya ƙara komawa domin shi kallo na farko an yahe maka kamar yadda ya tabbata a hadisi manzon Allah ya ce ya Ali la tutbi'un nazaratan nazara fa innama lakal ula wa laysat lakal akhirah far aksidan kana kana waiwaya sai kuka yi ido hudu da wata 'yan mata to sai ka sai ka jaye idanunka amma in ka ce kai bari in duba wai wani irin hijabi ne take saye in ma tana da hijabin in kai na biyu ana gane da kyau ko to kayi haramun za a rubuta maka zunubi to da aka yi na farko sai ya ƙara yin na biyu har ma sai da yake ita ma matar tana kallon shi shi ma yana kallanta kuma yana tahiya ho bai tsaya ba yana ta waiwayenta yana cikin tahiya sai ya kai ma katanga karo har sai da har sai da hancinsa ya hoshe yanzu lokacin da hancin nasa ya hoshe a wajen waiwaye sai tsoron Allah ya sabko masa ya ce to ni ya zan yi ma in samu kankara wannan zunubin ya ce to ba zan wanke wannan jinin ba haka zan tahiya da wannan jinin sai na gaya ma manzon Allah abin da ya faru dan ya roƙan mini Allah ya gafarta mini mutunan kirki ne wanda wannan abin ya faɗa masa yana zuwa ya gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye sai Allah madaukakin sarki ya sabkar da wannan ayar qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim ila akhir al aya kace ma mu'minai su rintse idanunsu domin kallo 'yan magana suka ce bari zina shi kallo kamar rezo ne wanda yake yin kaftan zina shi yasa al-imam ahmad shauqi rahimahullahu ta'ala yake cewa yake bayanin yadda zina take faruwa yace fa nazarun fa salamun fa ibtisamun fa kalamun fa maw'idun fa liqa'u yace abin da yake farawa a wajen zina shine kallo ya kalle ta an gane da kyau ko ta birge shi sai ya yi murmushi ah masha Allah fa salamun sai sallama sali yan mata muna lahiya ya ce fa kalamun sai ai magana ah ba ni mero ki ah masha Allah masha gani mero na fa maw'idun sai alkawali randevu mu hadu bar kaza tawo sai a kwatse fa liqa'un sai a haɗu sai ai abin da za a yi da farko mi aka fara daga mi daga kallo shi yasa Allah ya umurce mu musamman mu liƙe mi mu rintse ganin mu ginin uwa masu girma runtse gani yana daga cikin abin da zai taimakawa musamman wannan lokacin da muke ciki na harakar intanet intanet tana ba da gudunmuwa mai girma a wajen me a wajen yaduwar zinace-zinace a da sai ka zama ga titi ne za ka iya kallon mace amma yanzu kana akan gadonka sai ka buɗe kana kallon mace in ma mace ce yake kallo akwai wanda pornography pornography zai kallo mata tsirara zai kallo ko maza tsirara za ta yi kallo ko abin da ya kama da haka a shi sa daga cikin shawarar nake ba yan uwana matasa dukkanin wanda yake so ya raba kansa da zina to wallahi labudda an yi kallala min istikdami annet in dai kana so ka raba kanka da zina ta kowace irin nau'i to ka rage yawan shiga a intanet irin su facebook musamman abinin da ya shahi tiktok wannan bala'i na tiktok ni shi yasa ban yin tiktok domin ita bala'in ta yahi na sauran facebook ita ma haka ita ma whatsapp ko da ita ta yi su karancin wannan shi yasa wani ɗaya daga cikin masu hikima ya waƙe intanet ya ce ra'aitun netta jami'atul balaya wada'iyatun ila khattil khataya وفأس يهدم الأخلاق أمست قلوب المدمنين له سبايا إتي رأيت النت فيروسا خطيرا تخطى خط أخطار الرزايا لا إله إلا الله كاجي بيت ما ويروى إماجي غريسة دان سبو دبلاء إن دتكم سا يشي دناي دوبا يتي سينغا انترنت إتتي متترر بلائي يتي انترنت kamar wani gatari ne kamar wata diga ce wadda take sare kyaukyawan ɗabi'u macen da ka garke da kyaukyawan ɗabi'u wallahi da ta yawan matse ma intanet ga kumiyar ta ta zube namiji mai tsoron mata da ya yawaita amfani da intanet shikenan yanzu ma zai iya tare mace ma ya yi hira da ita akan hanya da ka yawaita amfani da intanet wallahi to ka kusantar da kanka zuwa ga zina shi yasa wallahi akwai wani saurayi da ya birge ni kwanan nan na ji ma banga vocal kinsa ba da yake yana yawan gaida ni a bisa kan whatsapp sai wata ne ya kira ni ta whatsapp ko da shi muke gaisa wata ran sai ya kira ni na ce wani lahiya kwana biyu na bar jin ɗuriyarka sai ce haka ne wallahi malam ai intanetin gaba ɗaya yanzu na bari malam ya ce don abin yana fitina ta sai yake bani labarin ga fitinonin da yake fama da su to sai ya ga ya bar intanet kin ma shehi alkhairi na ce wallahi ka yi daidai kuma wannan yana nuna gaskiyar niyyarka kana yawan kallon abubuwan da ba su dace ba intanet ka yi ƙoƙari ka rage har zuwa ga ya kai ga ma ka bari in ba haka ba za ka ci gaba da yi kuma mutuwa ta zo ta isko ka akan wannan kenan internet rage amfani da internet yana taimakawa a wajen nisantar me a wajen nisantar zina 'yan mata da yawa ta hanyar internet suke koyon zina samari da yawa ta hanyar internet suke koyon zina kai akwai wanda ma liwaɗi ta hanyar internet suke suke koyon sa ma ɗigo haka ta hanyar internet Allah ya kare mu daga da wannan sharri in uwa masu girma yana daga cikin abin da zai taimaka mana a wajen nesantar zina shine musahabatul akhyar abota da mutanen kirki hausawa ke cewa abokin barawo barawo ne zama da maɗokin kanwa shi yake janyo horin kai Allah maɗaukakin sarki ce wa yau mai abdu zalimu ala yadda ويوم يعد الظالم على يديه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا jazakumullahu khairan Allah subhanahu wa ta'ala yake ba da labarin abokanin da abokarsu ba ta kasance a bisa kan hanyar Allah ba wa yau mai ya'addu zalimu ala yadaihi ranar da azzalumi wanda ya zalunci kansa zai ciji 'yan yatsunsa ya ce ya laitani ittakastu ma'ar rasuli sabila ina ma a ce na yi aiki da abin da manzon Allah yake umurta ta ina ma a ce na yi aiki da wa'azin da ake min na nisantar zina ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila ya kai cuna ina ma a ce ban riki wani ya kasance mini aboki ba domin gashi ya batar da ni bayan an mini wa'azi ƴan uwa masu girma akwai nau'in masharranta guda biyu akwai nau'in abokai guda biyu zuwa uku wanda in kana abota da su to abinda suke kokarin suke kullum ka yi sa na farko su ne mashaya na farko su ne mashaya ya kone karanta ba sai ce abokina am shiga ta haba ko da baka so sai ce sai ka sha ba zai iya maka kyautar kuɗi ba amma zai iya maka kyautar taba ba zai iya maka kyautar kuɗi ba amma zai iya maka kyautar giya ko abin da ya kama da haka na biyu su ne mazinata idan kana mazinaci kuma kana abota da mazinata to za ka gani wannan zinar da wuya ka barta ko kana so ka barta a ƙarƙashin wannan akwai wani labari wanda yake mai tayar da hankali wanda a sheikh khalidun rashid ya bada wanda labarin nan ya girgiza ni sosai wani samari ne suke tare da abokansu wanda a ba abin da suke in ba shaye-shaye da zinace-zinace ba to shi ɗaya daga cikinsu sai allah ya masa gamdakatar da shirya sai ya bar shaye-shaye ya bar zinace-zinace ya koma ma karatu yana makaranta ya ƙaurace musu har ma in ya haɗu da su in ya haɗu da su yana musu wa'azi to in sai suka zamna ya za a yi su maido wannan abokin nasu a hanyar da su ma suke sai suka zo suka ce masa balaguro ne ke gare mu zuwa gari kaza dan saboda abokinmu ne wani zai sai mota to ka san irin wannan balaguron kuma sai an kwana akan hanya to muna so ka rake mu kuma abin da ya samu ka gayyato ka dan saboda muna so ta hanyar balaguron da zamu yi mu rika sauraron nasihohin da zaka muna har ka koya muna ma wasu abubuwa na ibadu sai ce a to a ba matsala tunda wannan ne yasa kuka nemi in rake ku kenan shi zai bi su dan saboda niyyar me dan saboda niyyar ya musu wa'azi akan hanya yanzu sun tafi akan hanya sai suka sabka a wani wuri sai suka kama hotel da suka kama hotel ɗaki guda suka kama ashe hotelkin da suka kama sun yi jinga da wata mazinaciya akan ta shiga ɗakin ta zamna akwai abokinsu da za su turowa suna so in ya zo ta yi duk abin da za ta yi ta yi lalata da shi yanzu sai suka ce masa ustaz mu zama ɗan kewaya amma kai ka shiga ɗaki ka huta yana shiga a cikin ɗaki sai suka kulle ɗakin yana shiga sai isko mace zamne a cikin siffa wadda bata dace ba shibhu fariga ta ce masa kaza ta fara irin wannan abin na jayo hankalinsa ya ce mata a'a shi ba zai yi ba ta yi ta yi da shi ya kiya ta yi ta yi da shi ya kiya sai da ce to ba matsala amma dai ga wani ju nan kasa ashe ba ju ba ne ta basa giya ce ta basa yana shan giya kasan kuma in an sha giya shi kenan dama ana ce mata ummul khaba'is duk abun da aka yi in aka duk abun da ake na lahi in aka sha ta za a yi yana shan wannan giyar daga nan kuma yi zina da ita ya yi zina da ita ya kare can sai abokan suka komo suka kwankwasa sai matar ta yi magana ta ce kaka abun ya yi ta ce ai albishirin kuma sha Allah abun da kuka bukata ya yi ya sha giya kuma ya yi abun da ya dace gashi nan ma yana kwana ya ce to madalla suka buɗe ɗaki suka ce to ke mun sallame ki suka zo ana izgirin nan ustaz ustaz ka kama ko suna daddaba shi suna daddaba shi bai tashi ba kai amma ustazun ga halalli ya ji daɗi kwanan ma na musamman yake yi suna daddaba shi suna buɗe idanu suna buɗe dara sai suka ga idanunsa sun yi sama ma'ana yami ya mutu ya rasu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa ya kai sa ga wannan mutuwar munanan abokai ashe idan kana so ka rabu da zina dukkanin abokin da ka san mazinaci ne wallahi kai kokari ka rabu da shi in ba haka ba zai iya maido ka إذا ما صاحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأرض فتود مع الردي عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي idan za ka yi abota ka yi da nagari kada ka yi da lalatacce sai ka lalace tare da lalatacce wannan shine shawara ta gaba shawara ta gaba uwa masu girma daga cikin abin da zai taimaka muna a wajen tsirata daga zina shine a istisharu wa tadhakkuru awaqibiz zina tuna ukuba da take tattare da zina ma'ana abin da yake jawo ma zina da abin da yake jawo ma mutum da ƙarshe a nan kuma idan kuka lura akwai wani hadisi wanda yake ɗauke da fa'idodi masu yawa kun san hadisin amma akwai wata fa'ida wadda ta ɓoye muku a ciki shi ne wani matashi a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ce ya rasulallah idan libi zina kai min izini in yi zina abubuwa sun min yawa ba kuɗin aure kuma gashi sha'awa tana ta tashi kai ba ni dama in yi zina sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi sahabbai suka zaburo cikinsa akwai wanda ma har sun su bige shi kai baka da kuma ka so shi manzon Allah ka ce maka izini kai haramun sai manzon Allah ya ce da'uhu wa qarribuhu ku kyale shi kuma ku kusanto mini da shi manzon Allah sai ya ce masa atuhibbuhu li ummik kana son ayi zina da uwarka kana so ayi zina da kanwarka kana so a yi zina da kanwarka dukkanin shi na cewa a'a a'a ya rasulullah sai manzon Allah ya ce fa kadhalika nas la yuhibbunahu li ummahatihim haka ma mutane ba sa so a yi da iyayensu a ƙarshe sai manzon Allah ya mishi addu'a sai ce Allahumma tahhir qalbah waghfir dhanbah wa hassin farjah ya Allah ka gafarta zunubansa ka tsarkake zuciyarsa ka kare masa alfarjinsa da ƙarshe sai kasance wannan matashin ba abin da yake kyama a duniya in ba zina da mazinata ba abun lura abubuwa guda uku a cikin wannan hadisin malumai suka ce da manzon Allah ya ce masa kana son a yi zina da ma'aihiyarka kana son a yi zina da kanwarka kana so a yi zina diyarka da abin da ya kama da haka malumai suka ce ishara ce zuwa ga cewa ashe ita zina bashi ce in kai sai an yi me sai an yi da taka mai hikima yake cewa عفوا تعف نسائكم عن محرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم إن الزنا دين فإن أقرته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي من يزن يزن به ولو بجداره إن كنت يا هذا لبيبا فاعلمي يتي إتزن باشيتي إن كتي باشن تتوسي الرامة كودا دكتن جدا كتي ko da da katangar gidanka ce sai an rama ya ce tana yiwuwa lokacin da kai kai zina sai da ma ka biya kuɗi to kai mai yiwuwa a gidanka za a zo a yi zinar kuma ba tare da ma an biya kuɗi ba kamata dinu tudanu yanda kai haka za a yi maka a karkashin wannan shi ma akwai wata tsoratarwa ta wata kissan wani saurayi saurayin ya kasance lokacin da ya taso ba abin da yake sai bin mata zinace zinace yanzu da ƙarshe sai yawa azuto da yawa azuto sai ya ji a wa'azi an ce in mutum ya yi zina da ɗiyar wani sai an yi da tashi da matar wani sai an yi da tashi da abin da ya kama da haka to shi kuma daga lokacin ya ƙudurta shi ba zai yi aure ba don saboda ma kada a yi zina da ɗiyan shi ko da matar shi ya ce ba zai yi aure ba Allah za a ma wayo an gane da kyau ko yanzu ya ƙi aure shekaru ana uwa ta matsa ya yi aure kuma dama uwar ita ta daure masa gindi akan abin da yake duk abin da yake aka zo faɗa shi ta ce kada ku yi ma ɗana faɗa ku kyale shi abin da yake so balle auta ne matar ma har ta girma yanzu wata ran yayi balaguro yana dawowa da dare sai ya isko ma'aihiyarsa tana kuka ya ce lahiya ma'aihiyata ta ce ai wasu 'yan daba ne suka diranyo suka kwashe muna kuɗi kuma bayan wannan suka yi zina da ni sai ya hoshe da kuka ya ce lalle maganar malamai ta yi gaskiya ashe yan uwa idan baka bar zina ba dan Allah ka bar zina dan ɗiyan da zaka aihuwa in ma baka tsammanin samun ɗiya ka bar ta dan uwarka ka bar ta dan kanwarka dan ana iya arama da su wannan shine kinan uwa masu girma ashe ka rika tuna cewa ita ho zina al'amari ce wanda yake bashi ne a tattare da kai in kai wannan muhadarar wallahi tana da lokaci isasshe kuma da na san wannan minti ne za ku ba da ba ma zan yi ta ba don saboda na san akwai waɗanda suke buƙatar ta da wanda suke a gabanmu ana samun lokaci insha Allah
abu na ƙarshe yan uwa masu girma shine kathratu du'a'i yawan addu'a idan ka jarabtu da tsananin sha'awa ka yawaita addu'a daga cikin addu'o'in da malamai suka yi ishara a kansu shine rabbi inni lima anzalta min khairin faqirin wannan addu'ar wace ce waye ke wannan waye wannan addu'ar annabi Musa alaihi salatu wasalam wani lokaci yayi ta lokacin yana tuzuru ko mai aure lokacin yana yana gwabro baya da aure yayi wannan addu'ar dalilin wannan addu'ar kuma Allah ya aura masa mata yawaita addu'a sannan kuma ka kama jiki a wajen neman ƙoƙarin yin aure domin babbar mahuta ta sha'awa shine aure zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce thalathun haƙƙun alallahi aunuhum mutane guda uku haƙƙi ne akan Allah ya taimake su daga cikin manzon Allah ya ce wannakihul ladhi yuridul afaf da kuma wanda yake so yayi aure dan saboda ya kare kansa daga fadawa a cikin alfasha ka kulla anniyar kana so kai aure kuma ka kama asbab hanyoyi na neman arziki don ka yi aure dalilin wannan niyyar da ke gare ka niyya mai kyau ha ba ka yi aure ba don saboda kaga abokanka suna yi ko kuma don saboda kada a ce ma gwabro ko kuma don saboda ɗan daɗin da ake ji ka ja ka yi a ƙulla niyya a zuciyarka ya Allah ina so in yi aure don in kare kaina daga faɗawa a zinace zinace ka kama hanya ta nema da wannan niyyar zaka ga Allah maɗaukakin sarki ya taimaka maka akan yin wannan. 'yan uwa masu girma mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki mu nisanci zina mu nisanci abun da zai kusantar da mu zuwa gare ta shi yasa ma Allah maɗaukakin sarki ba zinar ya hana mu ba mu kusance ta ma muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya tsarkake matasan mu ya nisantar da su daga zina ya yassare musu hanya ta yin aure wadda ita ce ɗaya daga cikin manyan hanyoyi masu taimakawa akan karewa daga fadawa a cikin wannan alfashar mai girma inda muka samu daidai Allah maɗaukakin sarki ya bamu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah